أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي أشرين دا بيو قوة أكو هجرة منظر الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2017 satin da ya gabata mun tsaya a cikin suratun nisa aya ta 162 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 163 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar, Allah ya kashe mu akan haka, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance ita ce bakumar mu gaba ɗaya. Allah ya ce, Inna auhaina ilaik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا الله سبحانه وتعالى يتي إنا لليموني منك تي ونن أسلوب التعظيم ني الله يتي إنا بعدن saboda akwai alloli daban-daban ba ko ba haka ba a wajen kiristoci Allah uku ne ko ba haka ba a wajen yahudawa Allah ya haihu kenan kuma Allah ba guda bane don Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah kaga sun nuna cewa eh an ce Allah ya hauke nan ko an yi ta'addudi to min da jinsi ne na mahaifinsa mun fahimci wannan da kyau to eh an ka ce inna nan uslubu ta'zim ne mun sha maimaita wannan ko ba haka ba zaka ce ma babanka ku su baba ko ko ka ce ma yayanka in akwai mutumtawa da girmamawa ku ko ba haka ba ko ka ce musurkinka ku tunda dole na wani sai ya ce ma baban shi kai amma bai ce musurki ne kai saboda hatsarin da yake tsoro inna auhaina ilaik Allah ce haƙiƙa mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh alaihi salam a ƙa'ida ta larabci suna in ya zamanto ajami ne wanda ba na larabci bane asalinsa to sai zamanto mamnu'un min sarfi lil ajamiyya ko ba haka ba kuma gashi ma'rifa ne to amma anan nuhin gashi kuma an yi masa kasra sai suka ce an yi istisna'in wannan ka'ida ko ba haka ba duk sunan da ya kasance a jamini tsakiyarsa akwai harful illa an ɗaure shi to wannan ana i'rabin sa kaga nuhin sai zama to majrur dan haka dole mai karatun larabci sai kai hatara akwai lokacin da insha Allahu ta'ala za mu tsaya mu tattauna kan irin waɗannan matsalolin na lugha don suna da wato muhimmanci ga ɗalibin ilimi inna auhaina ilaika kama auhaina ila ruhin kamar yadda muka yi wato wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka zo bayansa wannan yana nuna cewa annabi nuhu alaihi salam shine farkon annabawa domin annabiyina sai an kace min ba'di shi to wannan in muka ɗauki alƙur'ani bai fito ƙarar ya nuna amma ga tsarin yadda alƙur'ani yake ba da ƙissoshin annabawa za mu iya al'istinas za mu natsu cewa lalle nuhu shine farko tun da ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda ranar tashin alƙiyama mutane za su zo gun annabi nuhu su ce ya nuhu anta awwalur rusul ko ba haka ba kai ne farkon manzanni to don haka ga hadisi ya tabbatar da wannan amma wanda bai yarda da hadisi ba zai ce a'a mu dai ba mu ga inda aka ce shine farkon annabawa ba amma in muka kalli yadda Allah ya tsaro kissoshin annabawa a cikin alqur'ani za mu gane cewa annabi nuhu shine annabi na farko domin mafi yawanci in za ka kissoshin annabawa da shi ake farawa kaga nan da aka sai aka ce inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin sai an kace wan nabiyina min ba'dihi kaga bayan shi suka zo ina fata an fahimce ni da yazo a cikin suratul an'am yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina sai wa nuhan hadaina min qabl min qabl ina fata an fahimta kaga ya nuna cewa ya gabace su haka kuma in yi zo duk a cikin surori ko ya bude da kissa annabi nuh a cikin suratul a'raf ya bude da kissa annabi nuh laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azaba yawmin azim sannan ya kawo wani da wani da wani da wani ko ba haka ba a cikin suratul hud haka ya fara da Nuhu ya fara walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nabiyyun mubin sannan ya kawo wane da wane da wane da wane a cikin suratul shu'ara duk da yake ya fara da kissa ta wato annabi Musa alaihi salam saboda kissa shi ce sai da ya kawo Nuhu sai ya kawo sauran annabawa a cikin suratul anbiya yace wa nuhan idnada min qablu kaga duk yana nuna cewa ya gabace su wannan istinasi ne da ayoyin alqur'ani domin ana kallon karina ko da ba a faɗi abu ba wato kai tsaye karara to yana yiwuwa in kai ka hankalci na so shi ka gano wani abu ina fata an fahimce ni wato laraba suke cewa allabibu bil isharati yafham nuni ya isha mai nura sai Allah subhanahu wata'ala ce kama auhaina kamar yadda muka yi wahayi to nan kama an yi tashbihi yadda an kai wahayi zuwa wato an kai wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu to anan akwai matsala abinda aka ba annabi Nuhu shi aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Nuhu ba ba shi alqur'ani ba ko ba haka ba to ya aka aka kamanta wahayin da an kai masa tare da wahayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wannan tashbihu jinsil wahayi ne ko ba haka ba jinsin wahayi yadda aka turo Jibril ya kawo wahayi zuwa gare ka haka ne aka turo Jibril ya kawo wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam ba dan saboda suna ɗaya ba kuma dole sai ka fahimci wannan ko a babi na wato balaga domin in an ka kawo kafu tashbihi in nace Muhammadun kal asad fi shaja'a Muhammadu yana tamka ko ba haka ba tamkar zaki wato a wajen jarumta ko ba haka ba ba yana nufin karfin nasu ɗaya bane kama da wane battawa ne bai yiwa da an ce yayi kama da shi a ce don ɗaya ne shi yasa an ce an ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi ba wai ana nufin akwai tamkar alqur'ani ba wa shahida shahidu min bani isra'ila ala mislihi ba wai ana nufin akwai tamkar alqur'ani ba a shi da kanshi ake nufi wannabiyina min ba'di da annabawan da suka zo bayan annabi nuh kaga wannan ya nuna cewa wato annabawa sun zo bayan annabi nuhu to anan sai aka samu saɓani gun malamai shin nan yasa aka ce annabiyina akwai bambanci tsakanin annabawa da manzanni akwai bambanci a cikin suratul baqara mun taba wannan bayani ar-rasulu da annabiyu shin duka ma'anar su ɗaya ne waɗansu malamai suka ce wato duka ma'anar su ɗaya ne suka ce domin mi domin wato abinda ake cewa annabi ya ke banta da shi ar-rasul annabiyu ma yana da shi a alqur'ananci don Allah ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina tallace mubashshirina wa munzirin ka gani wa anzala ma'ahumul kitaba an ba su littafi kuma ga su suna bushara ba ga kansu ba ga waɗansu kenan kaga zancen a ce annabi shine wanda aka turo ma saƙo ba a ce ya gaya ma kowa ba ko matarsa wannan aya ta saba mishi sannan waɗanda suka ce annabi shine wanda ba a bashi littafi ba alqur'ani ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba kaga babu wannan magana ko ba haka ba kuma waɗanda suka ce duka ɗaya ne to kuma me yasa Allah subhanahu wataala ya bambanta sai aka ce a'a shi ar-rasulu da annabiyu dukkan su an umurce su an gane ko an umurce su da su isar da sako mubashirina wa munzirina ko ba haka ba kuma kowanne daga cikin su yana yiwa a bashi littafi wa anzala ma'ahumul kitaba ko ba haka ba to amma kuma menene bambancin su domin waɗanda ke cewa annabi ba a umurce shi da ya isar da sako zuwa ga wani ba kallon da suke yi har suna yi ma ɗalibai tambaya sai a ce da menene an ka annabtar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mi an ka mayar da shi manzo sai su ce nubbi'a an maida shi annabi da iqra domin an ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam kaga nan ba a ce isar da sako ba sun ka ce to amma ina aka ce isar da sako ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir to ta wannan ne suke kallo sai su ce to wannan shine kasancewa shi manzo amma wannan hakikatan ba gaskiya bane bambanci wanda akwai tsakanin manzo da annabi malamai suka ce domin in muka kalima ta annabi ita kanta wasu malamai suka ce annabiyu an gane daga annabuwatu ne shine wato daukaka arrifa ko wani annabi ko yana da daraja wasu suka ce a'a annabiu to shi ko ko a mu ce da annabiyu da annabiu duka ma'anarsu daya ko ko annabiyu daga annabuwa daukaka annabiu shi ko daga ba da labari ne wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir amma zance mafi inganci shine cewa annabi za a bashi babbar shari'a manzo ar-rasul za a bashi babbar shari'a annabi za a bashi shari'a a ce kuma yayi shi aiki da shari'a wani annabi domin Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sai Allah ce yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu kaga yahkumu biha waɗanda suke hukunci da at-taura annabiyuna annabawa kaga duk da yake an ba su amma an ce su yi aiki da shari'a wani annabi ina fata kun fahimce ni sai ya zamanto kowane rasulun nabiyun na amma ba kowane nabiyun ba ar-rasul mun fahimci wannan da kyau wannabiyina min ba'di da annabawa da suka zo bayan shi sai wadanda suka ce to nan bayan shi yana nufin ba a yi annabi ba kenan kafin annabi nuhu alaihi salam tunda annabiyina min ba'dihi wa to min qablihi akwai ko babu ina fata an fahimce ni in muka kalli zahirin nasi wani zai iya cewa to ai babu tunda min ba'di aka ce amma in muka kalla kullun sai mu ce annabi adam alaihi salam ko ba haka ake cewa ba to shi annabi adamu annabi ne ko ba annabi bane in ka tabbatar mai da annabta kenan wanga min ba'dihi bai da mafhum tunda an samu annabi gabaninsa yaya wahayin shi ke wa malamai suka ce tabbas annabi adam alaihi salam annabin Allah ne akwai nasoshin da suka tabbatar da wannan zamu yi bayanin su ina fata an fahimce ni to sannan kuma wannan ba yana nuna cewa ba a yi wahayi ba kafin zuwa annabi nuhu a'a an yi wahayi amma ba irin wahayin da aka yi baya ba domin rayuwar can wancan lokaci ba ɗai bace da wannan rayuwa can waɗancan mutane sun kasance akan tauhidi lokacin annabi Nuhu da aka fara samun matsala to shi yasa ba a yi zancen su ba kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin ay fakhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin ina fata an fahimce ni wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu imma baka yarda ba da kaddara wa da masu nahu suka yi alqur'ani yayi bayanin wannan kenan sun yi sabani shi yasa wahayin bai zamanto iri dai ba da fatan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan annabi Nuhu alaihi salam amma tabbas akwai wato annabi Adam alaihi salam annabin Allah ne kuma Allah ya aiko shi in ka kalli shari'o'i ko bayanan da suka kasance tsakanin shi da zurriyarsa Allah ba zai bar mutane ba ruddub babu wahayi shi ko annabi Adam shi ne na farko da mi mutanen su za su yi aiki da suka zo bayan sa dole sai akwai wahayi shi yasa in ka kalli ma kissa ta an dan annabi nuhu alaihi salam da dan uwansa zancen da ake yi da sauran shari'a dole sai ya zama to akwai wahayi daga Allah dan ya ce watlu alaihim naba abnai adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي, إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فإن إسام ونن ستهني وهي إسام ونن Allah ya ce to wa auhayna ila Ibrahim hakika kuma mun yi wahayi zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salam wa Isma'il sannan wani wahayi zuwa ga Isma'il dan Annabi Ibrahim ne shi ba wa Ishaqa mun yi wahayi zuwa ga Ishaq shi ma dan Annabi Ibrahim ne wa Yaqub mun yi wahayi zuwa ga Annabi Yaqub wal asbab da jikoki ina fata an fahimce ni jikokinsa Allah ya sanya annabta ciki yana yiwa annabi Yusuf tabbata yana ciki amma an yi sabani ƴan uwansa annabawa ne ko ba annabawa ne wadansu malamai suka ce annabawa ne wadansu malamai suka ce ba annabawa bane amma babu nassi tabbatacce cewa su annabawa ne ina fata an fahimta wa Isa da kuma Isa wa Ayyub da wato Ayyub wa Yunus da Yunus wa Harun da Harun dan uwan Musa wa Sulaiman da Sulaiman dan Dawuda wa ataina Dawuda zabura ko wa ataina Dawuda zubura kira'a ne guda biyu kuma dukkansu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an fahimta wato da Imamu Hamza da Imamu Khalaf waɗanga guda biyu sun karanta wa ataina Dawuda zubura sauran qurra guda takwas da muke da su mutawatirai wa ataina Dawuda zabura to kaga menene alaka su waɗansu malamai suka ce da zabura da zubura duka ma'anarsu ɗaya kenan kaga babu wani bambanci waɗansu malamai suka ce a'a in an ce zabura ana nufin bil ifrat an gane ko wato in an ce zabura ana nufin ɗaya in an ce zubura ana nufin jam'i ina fata an fahimce ni domin zubur sai ya zamanto wato jam'i ne kamar jam'i ne na azzabru an gane azzabru jam'uhu azzubur addahru zamani ko lokaci ko yanayi lokacin jam'in shi ad-duhur ko baka nan bane al-falsu kudi ko jam'in shi fulus kudi wanga ko ya san shi laraba suka ce al-fulus yughayyiru nufus kudi suna canza rayuwar dan adam sai shi koma kamar ba shi bane ina fata an fahimce ni wannan dai a takaice wannan ya nuna cewa jam'i ce to sai dai a wannan lokaci da muke ciki akwai wani littafi da ake karanta wanda ake cewa zabura ko ba haka ba a akwai wani malami da ake kira mallam mai zabura to akwai wannan zabura ta annabi dawud alayhi salam ko babu ta in an ka ce zabura tana nufin littafi ko abin da aka rubuta domin asalin kalima wato zabara shine kataba shi yasa ibnu jabari ibnu al-jazri cikin zari ya ce bitta zabara ai bitta kutiba to in mun ce zabur mufrad ne zubur jam'i ne to ya anke kuma Allah kawo ifradi da jam'i littattafai ne aka bashi ko ko littafi sai malamai suka ce a'a in mun ka ce zabur mufrad ne an kalli littafi ne gaba ɗaya aka bashi in muka ce zubur jam'i an kalli warakoki ne takaddu ne waɗanda aka rubuta to rubuta su da aka yi an hankalta ma waraka waraka waraka waraka sai an ka ce musu zubur takardu abinda aka yi rubutu a kansu in mun ka kalli zabur littafi kenan sai zama to duka gaba ɗaya an haɗa takardun su koma littafi ɗaya dole sai da haka alkur'ani bai yiwa ka zo haka ka shiga to in mun ka dauki zabara littafi ake nufi littafi na wa'azi zabura sai mu ce lalle akwai wa'azi ciki amma yan ka ce zabura ana nufin waccan ce ta annabi dawud alaihi salam to wannan babu dalili akai ina fata an fice dan an ce mallam mai zabura kaka sa tsammanin zabura ce ta annabi dawuda ka dauka ka ce ai ga zabura ta annabi dawuda babu wannan zabura babu dalili cewa akwai wannan zabura a wannan lokaci ina fatan mun fahimce ni wannan aya dai a takaice tana nuna tabbacin cewa wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sannan kuma babu abin mamaki Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan an turo annabawa gabanin sa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum sannan kuma in ka wato raddi ne ga waɗanda suke inkarin annabta gaba daya su ce Allah bai taba turo kowa ba ko ba haka nan bane wa ma qadarullahu haqqa qadri id qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay' suka ce Allah bai taɓa aiko komai mutane na suke son su yi kuɗi ko su yi dubara su samu daraja akan ɗaukaka mutane amma inda Allah ya so law sha a rabbuna la anzala mala'ikatan to daga ina ku ku samu wannan ko Allah yayi magana da ku ne ya ce muku in zai turo dole sai ya turo wato me kira suna mala'iku malamai suke ce wato nan an yi zancen annabawa an gane ko shin yaya adadin su yake cikin alkur'ani dai mun san guda 25 aka ambata ko ba haka ba wani sha'ir sai ce to bari in sauƙaƙa maka su don tana yiwa ka samu matsala ya ce to in ka ɗauka sai ka ce fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aibun salihun wa kadha zul kifli adamu bil mukhtar qad khutimu yace fi tilka hujjatuna akwai can wa tilka hujjatuna atinaha ibrahim ala qaumihi ko ba haka ba yace minhum samaniyatun min ba'di ashrin akwai 18 can cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا to kaga waɗannan sai Allah kawo su sauran kuma yace da musu zo ba cikin tilka hujjatuna to ga su sab'atun ko ba haka ba tunda 18 ga biyar nau kenan 25 yace Idrisu sannan da Hudu da Shu'aibu da Salih da Zulkifil da Adam yace bil mukhtar qad khutimu al mukhtar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cika makon annabawa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr ya ruwaito wannan hadisi yake cewa qala قلت يا رسول الله نتي يا كي منزا الله تيرا دا امينتي الله سو تبتا اغريكا اي الانبياء كان اول wani annabi ne ya kasance annabi na farko qala sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace adamu adamu kina kaga wannan nafsi ne wanda ke nuna cewa shine farkon annabawa ko ba haka ba qultu ya rasulullah nace ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka wa nabiyyun kana ai shi ashe shi annabi adamu ya kasance annabi ne an shafe hamza kina awa nabiyun qala na'am yace eh nabiyun mukallam annabi ne wanda ake yi ma magana kenan Allah subhanahu wata'ala yana turo aka masa sako ba mu san yadda ake magana ba kan wanda zai tambaye mu to kakani ake masa magana qultu ya rasulullah nace ya kai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka kamil mursalun to su ko annabawa manzanni waɗanda ake ma annaba al mursal to su ko nawa ne qala salafu mi'atin wa bid'u ashra yace ɗari uku ne da goma sha shi bid'u daga uku zuwa tara shi ake cima bid'u ina fata an fice ni daga uku zuwa tara shine ake cewa to kaga nan ya zama to kenan an li- wato an an liƙe shi ba a ce sha uku ba sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara gashi ne shine bid'u allati alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين كاغا بضعي دغا أكو زوا ترى ina fata an fice ni kuma lokacin bai cika ba su kai tara wato su kai goma ba sai da aka ci nasara akan su ina fata an fahimce ni wa qala alladhi naja minhuma wato wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu mazkurni inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabis falabisa fi as-sijni bid'a sinin ina fata an fahimce ni to da goma sha sai mu ce da goma sha inji malam bahaushe jamman ghafiran wato wato adadi ne mai yawa na annabawa akwai kuma wata riwaya ta Abu Dharr har yanzu qultu ya rasulullah nace ya kai manzon Allah kam wafa'u idatil anbiya shin adadin annabawa nawa ne qala mi'atun wa arba'ata ash wa arba'atun wa ishrun alfan su adadin annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu dubu ɗari da ashirin da hudu الرسل من ذلك منزني وعند أم منزني ثلاثمائة وخمسة عشر ɗari uku da goma sha biyar yana yiwa suna cikin waɗancan dubu ashirin da hudu sai a fitar da su don mun ce kowane rasul kullu rasulin nabiyin wa laysa kullu nabiyyin rasul ko kuma yana yiwa su wancan adadin su ne sai aka fitar da su yahtamilu hadha wa yahtamilu dhaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ma jamman ghafiran adadi ne mai yawa kenan na annabawa da manzanni kaga shi ne zaman to bid'okin nan da ba a fassara ba cikin wannan riwaya da anka ce 15 ya nuna maka biyar biyar ake nufi da ita wannan hadisin wato imamu ahmad rahimahullahu ta'ala shi fitar da shi a cikin littafin sa al-musnad sannan kuma ibnu hibban ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi al-mutaqaddimin ya ingantar da wannan hadisi sannan sheikh nasiruddin al-albani cikin al-mu'asirin malamai na zamani shi ma ya ingantar da wannan hadisi don haka wannan hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanin adadin annabawa an gane wannan da kyau ko Allah shi mu da jagoranci sai Allah ya ce to wa rusulan qad qasasnahum alayk
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما na'am wa rusulan waɗansu malamai suka ce hal ne domin bai dace suna ya zamanto farkon magana ba kuma ya zamanto yana da raf'a ko ba haka nan bane ya kamata a ce an yi mishi dhamma to amma sai an ka ce wa rusulan wasu ka ce hali ne kenan wato arsalnahum fi hawli fi hali kaunihim rusula an gane ko ko ko wa arsalna rusulan sai zaman to maf'ulun bihi mansub wato wa rusulan da manzanni qad qasasnahum alayka mun baka labarin su shine qasas na ko asalin qassa qassa shine a yanke abu to sai zaman to an yanke labarin wani mutum daga cikin mutane an bada labarin shi ko qassa an bada labari ko ko qassa an bi diddigin abu farsadda ala asarihima qasasa sun bi diddigin sa ɗaya bayan ɗaya to Allah ce mun baka labarin su min qablu tun gabani kenan gabanin sabkar wannan aya da gabanin sabkar wannan sura ko ba haka ba annabawan da aka bada labarin cikin alkur'ani suna da yawa ina fata an fahimce ni Allah ya kawo sunansu da kissoshin su kamar misali annabi nuhu an bada kissarsa a cikin alkur'ani kazzabat qaumu nuhin lil mursalin annabi hud an bada labarin sa da shi da mutanensa ko ba haka ba kazzabat adu lil mursalin annabi salih kazzabat samud al mursalin annabi shu'aib kazzaba ashabul aikati al mursalin ko ba haka ba da sauran annabawa yunusa wa inna yunusa la minal mursalin ko ba haka ba da dai sauransu ayyuba an bada labarin sa wannan qad qasasnahum alayka min qabl duk kissoshin su gaba ɗaya in ka koma waɗanda aka bada labarin su za su ga cikin qad qasasnahum alayka an bada labarin su annabi yusuf an bada labarin shi ko ba haka ba nahnu naqussu alayka ahsan ilayka ahsan alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin an bada labarin su dalla dalla kidan kaga sai ka ja ayoyi busalla ko dubu ko abin da ya kamata haka sannan ka samu qad qasasnahum alayka ka kai karshen sa wa rusulan Allah ya ce akwai dan su manzanni lam naqsushum alayk ba mu baka labarin su ba kaga waɗancan dubu kaza da an ka ambata cikin hadisi ba a bada labarin su ba sai dai malamai su ce an tace waɗanda suka fi daraja kuma waɗanda labarin su yafi dau wato yafi daukar wa'azi wanda yake kumshe da wa'azi mai yawa su ne aka bada labarin su lam naqsusum alai ba mu baka labarin su ba yana yiwuwa malamai suka ce nan yahtamilu shay'aini in akwai labarin annabin da ya zo bayan suratul nisa'i sai zaman to lam naqsusum alayka ba mu baka labarin shi ba amma zuwa gaba za mu bashi labarin za mu baka labarin shi ko ba haka ba in kuma an kare ba da labarin annabawa to shikenan lam naqsusum alayka ba mu baka labarin su kuma ba za mu baka labarin su ba cikin wadanda muka baka kenan ina fatan kun fahimta da kyau Allah ya ce to wa kallama Allah Musa taklima haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabi Musa takliman magana malaman sunna sun ce wannan gido cewa magana da Allah da Annabi Musa wato babu zancen ai ihtimaj a kore ta wadanda daga cewa a'a maganar Allah ba wai Allah ya magana da lafuzza bane ko ba haka ba sai su ce a'a abinda ake nufi shine kamar Allah ya jefa wannan ma'anar magana cikin mala'iki sai mala'iki da magana ba a cewa Allah ya magana kaga wannan Qur'ani ya karetar da su dan ga kissa Annabi Musa nan sun yi magana da Allah kai tsaye idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa kaga yace idna dahu bai ce almala'ikatu ba sai ce rabbuhu a cikin faha ya ce innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a kaga Allah ne yayi magana dan haka zancen ka kore magana ka zo ka ce a'a ba a cewa alqur'ani maganar Allah ne sai dai a ce Allah ya jefa ma'anarsa a cikin jibril jibril ya ce a'a alqur'ani da lafuzzan shi da kalimomin shi na Allah ne wani zai ce to a to ai an rubuta alqur'ani akan takarda ita ko takarda halitta ta akai ko ba haka nan bane taddawa ko mu ce machine tunda yanzu zamani ya kai ana buga alqur'ani ta hanyar wato abun nan na zamani to sai a ce to su ko kaka sai mu ce a'a ita waraka takarda halitta ce alƙalami halitta ce na'ura ko machine ko ba haka ba halitta ne to sai ce to kuma ai akwai kalaran mashina karatun alqur'ani mun da sautin shiga malam usman malam usman shi na jan ayoyi mu ko muna bayani gurgudu abin da Allah ya bamu ko ba haka ba to shin maganar Allah ce ko maganar Allah rabu usmanci sai mu ce as-sautu sautul qari wal kalamu kalamullah sauti da muke ji na alaramma ne amma maganar ta Allah ce kamar yadda in mutum ya baka sako in ka kai sai ka ce ba ni na ce ba ba shine yace in gaya muku mutane akwai rikici sai sun zo sun kama mutane rigima su ce a'a maganar Allah ce kai ai a ce Allah ya magana kai kai isa ka ce Allah bai magana yana daga cikin ai samun wato wato ni tsere ma karamci da kaskanci a ce an yi magana domin kurma kurumci ai ba daraja bace kurumta ko daraja ce a to in ka ce Allah bai magana kenan ka mai da Allah mi kurma kuma gashi ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ne ce yayi magana so irin waɗannan aƙidun irin na su mu'tazila da khawari musamman waɗansu in sun yi bincike cikin littattafan aƙida sai ga sun samu irin wannan aƙida sun sun yada wani saboda bai tsaya bincike da kyau ba bai koma zuwa ga malamai ba yana ganin ya ishi kansa ko kuma wanda ke son ya zo da ajid ko al'ajab ya zo da abu mai ban mamaki domin in kana son a san ka sai ka zo da abu- abin ban mamaki ko ba haka ba sun ka ce khalif tu'raf ka saba in kana son a san ka ko ba haka nan bane to shi ne wadansu suke ɗauka suke son su shahara shi yasa wani da ya ɗauki wannan ka'ida sai ya je a makka da ya je makka sai ya yi hitsari cikin rijiyar zamzam sai an ka ce jama'a la ilaha illallah ga wani mutum ya yi hitsari cikin rijiyar zamzam ya ce to madalla suna na ya shahara wai abin da shi ke so kenan to ɗaliban ilimin da ba su da ikhlasi masu son suna sai su bi hanya wanda za su yi ya za a yi su- su samu suna shi ne suna ganin ba su yin suna sai sun yi zafi an sun zarfafa an yi bayanai an yi kaza a kafirtar da kowa da kowa a huta ina fata amince ne duk wanda ya kaza kafiri ne sai ya ce Allahu akbar ba shi ne maqsud ba ina fata an fahimce ni ba sai ka kafirtar da mutane ba ba sai ka tsananta magana ba ina fata an fahimce ni a'a daukaka ta Allah ce in yi so ya daukakar da kai zai daukakar da kai kuma ka yi karatun da zaka amfanin al'umma ba wanda zaka toza kokarin tozartar da wasu ba ko ka kaskantar da wasu ba ana yin ilimi ne da a tozartar da mutane ana yin wa'azi ne dan a yi da'awa a nuna ba mutane ubangiji sai da su bauta ma Allah ina fata an fahimce ni ba kuma sai ka zo da abin ban mamaki ba don ka saba ma malamai an ce duk malamai sun tafi nan sai ka ce ni na tafi nan ko in wani babban malami ya bada fatawa abin da kake so ka saba masa sai a ce to ai wane malam wane ya ce kaza sai ya ce ni ko na ce kaza ina dalilin ka kaza sai sai dauko al'ara shadza wadansu ra'ayuka wadanda dan ba a amfani da su malamai sun san da su amma ba su faɗa ba don saboda su ba dole bane su sun faɗa ba shahara suke bukata ba Allah ya gane da mu gaskiya sai Allah ya ce rusulan mubashirin رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Na'am, rusulan yana iya zamantowa halin, kenan Allah ya aiko su cikin halin su kasance rusulan manzanni, mubashiri na masu yin bushara ga waɗanda suka yi imani, ko masu yin bushara ga mutane, ko ba haka ba, wa munziri na masu gargaɗi ga kafirai ko ko masu gargaɗi ga mutane. Ina fata an fahimci ne domin mafi yawancin waɗansu malamai sai su ce in an ce mubashiri ga masu imani, wa munziri na masu gargaɗi ga kafirai. A'a, fil asli bushara ta shafi kowa da kowa. an gane ko amma wanda ya kin yi imani gare shi ta ƙari kuma gargadi ya shafi masu imani don su ba ya kamata a ce su ji tsoron Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni ko kana da imani baka da tabbacin zaka mutu akan imani kenan dole a gargade ka ka tabbata akan abin da kake na imani su ko kafirai dole a yi musu bushara su gane rahama Allah mai yalwa ce su dawo su yi imani da Allah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وأن بشارة تجريسوا ina fata an fahimce ni su kuma masu imani ana musu bushara kuma ana gargadin su wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kaga alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim su waye masu imani da haka dai muna iya cewa fil ghalib mu ce su waɗanda suka yi imani bushara da aljanna ko ba haka ba fil ghalib su kuma kafirai gargadi gare su amma dai bushara ta shafi kowa kuma inza gargadi ya shafi kowa me yasa Allah ya turo manzanni sai Allah ce li Allah ya kuna linnasi don kar ya kasance gun mutane alallahi a wajen Allah nan ba a cewa alallahi saman Allah mun faɗi wannan kuma mun sha faɗa domin babu abin da a saman Allah la ya juzul istila'u ala Allah la haqiqatan wala majazan bai halatta a ce wani abu yana saman Allah ba ko ta hanyar zahiri ko ba haka ba ko ko ta hanyar hankali a ce ma'nawiyyan bai dace ba domin Allah lahul ulul mutlaq shi yasa ala Allah a lugance amma mu sai mu ce gun Allah domin babu abin da za ya kamata a danganta shi a ce yana saman ubangiji don kai ya kasance mutane suna da hujja wato hujjatun wato li Allah yakuna linnasi ala Allah gun Allah hujjatun suna da wata hujja wadda za su faɗa ba'da rusuli bayan tafiyar manzanni ina fata an fice ni wacce hujja ce za su gaya ma Allah cewa ranar tashin alkiyama inda Allah bai turo manzo ba da mun yi kaza da mun yi kaza التي ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخدع sun ce Allah ya ce da mun halakar da su kafin mu turo musu manzanni da sun ce Allah inda ka turo manzanni ai Allah da yanzu mun yi imani kaza kaza a'a a to an turo manzanni sun yi bayani kun ce ba za ku yi imani ba Allah ya ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya musa allati awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihran tadahara ko sahiran tadahara wa qalu inna bi kullin kafirun kaga sun karyatar sun ce ba za su yi imani ba sun kafirce kaga babu su ta hujja sun ga ma Allah haka Allah faɗa mu Quraishawa Allah ce wato mun sabkar da alqur'ani wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin kakku ce a'a Allah su wadancan ka ba su littafi muka ba manzanni ba sai Allah turo manzo daga cikin su yaren su ko ba haka ba cikin su kuma yana bayani ga su wanda addadi ya karba ya karba wanda bai dinga karba ya bari don haka hujjan nan ba su da ita Allah ce wa kana Allah haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kuma bai gushe ba kana walam yazal inji malaman zauri azizan Allah shine mabuwayi an gane ni hakiman Allah subhanahu wa ta'ala shine mai hikima wato shi aziz malamai suka ce kalma ce da take nuna buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wato suna ne wanda yake na ɗauke da kalima ta izza ita izzan nan a cikin larabci tana ɗauke da ma'anoni guda uku suka ce a cikin larabci ana cewa azza mudari'in shi sai a ce ya azzu sannan kuma ana cewa azza ya izzu sannan kuma ana cewa azza ya uzzu kaga ainun tana iya ɗaukar fatha tana iya ɗaukar kasra tana iya ɗaukar dhamma suka ce to in an ce azza ya azzu shine yana nufin alquwa Allah subhanahu wataala wato yana da cikakken ƙarfi amma lokacin da anka zo anka ce azza ya izzu ana nufin Allah subhanahu wataala babu mai ja da shi ya kai labari ina fata an fahimce ni sannan suka ce eh anka ce azza ya uzzu ana nufin Allah ya rinjayi komai to duka waɗannan suna doka kenan ko ya zamanto ma'anahu alquwa an gane ko ko ya zanto ma'anahu al-imtina'u an gane Allah ya hana kansa babu wanda isa ko kuma zama to alqahru wal ghalaba Allah shi ya rinjaya shine mai tankwarawa shi yasa ibn al-qayyim da yazo cikin nuniya sai da ya kawo dan da waje wato da yazo a cikin sunan Allah sai da ya kawo wannan nuniya wato waƙe mai karewa da shi ake nuhi da nuniya yake cewa wa huwal aziz falan yurama janabuhu anna yuramu janabu dhis sultani yace Allah shine mabuwayi daga cikin wancan wanda muka ga muku falan yuramu janabuhu babu wanda ya isa ya kai ma Allah subhanahu wataala hari babu shi ina fata an fahimce ni babu fir'auna yayi dabirta ta yi da tambada sai kuma ya san yadda makomashi ta kasance ko ba haka nan bane yace ya hama nubdu li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba ai ce ibn al-qayyim yace anna yuramu janabu zis sultani ya za'i a ce akai ma Allah subhanahu wataala hari bai duk lokacin da kace zakai ma Allah hari ta ina zaka zo baka ba san ta ina zaka fara ba don haka wannan abu ne wanda ba zai yiwa ba inda ba ba hukunci ba ba wanda yake mai wannan tunani yace wa huwa al-aziz al-qahir al-ghallab yana daga cikin ma'ana al-aziz al-qahir mai tankwarawa al-ghallab marin jayi shine Allah subhanahu wataala yace lam yaghlibuhu shay'un babu wani abu wanda ya buwayi Allah subhanahu wataala والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون yace to hadhihi sifatani wadannan sifofi ne guda biyu da aka kawo yace wa huwal azizu shi Allah subhanahu wata'ala shine mabuwayi bi quwwatin hiya wasfuhu da karfi wanda muka faɗa muku shine ɗaukar karfi sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala fal izzu hina idin salatu ma'ani shi al izzu nan ya dauki ma'ana guda uku yace to wahiya allati kamulat lahu subhanahu duk waɗannan sifofin kuma na Allah cike suke cikakku ne ba su da tawaya ko tanka wata kaɗan za ka iske wani yana da ƙarfi wuri kaza yana da ƙarfi wuri kaza yana da rinjaye wuri kaza wuri kaza kuma a rinjaye shi ko ba ka nan bane kaga mutum a ce ma ya rinjaye maza amma yanzu aka shi ta hanyar karuwa aka bi kaga can bai da bai da ƙarfi ko ba ka nan bane yanzu mu mutanen mu manya da ake ce ma manya in ka zo kai in nemi bukata gare su baka samu amma da ka zo inda hajiya madan billahi ladi da ka zo ka ce mata wallahi kaza da ne ka so ce to shikenan babu matsala an gama ina fata mun ni da ka gama shi da Allah ƙara ka zo wajen matar shi da ka ne duk in ka kire mahaifin shi da waye da makwabta da malam da wa da grand frère da petit frère da yaya da kade duk banza ne duk sun zan yaya sai ka zo wajen ta da ka ce tace shi na ce ma ta taka an gaba karuwa ta amso kuɗi akwai wani da mahaifin shi je neman kuɗin wato taimako cikin 'yan majalisa na ƙasar nan ya je neman taimako ya bashi kuɗi bai da neman magani ina ganin ba mahaifin shi bane wani dan uwansa ne ya tsufa ya hana ya fito yana kuka sai ta karuwa shi wanda suke ce ma gabri ko kuma gabri suke ce anan ba ta ce mai lahiya da cizo kake kuka ce wallahi taimako ne yake nema shi ya zo inda dan uwansa ce wane ne dan uwan ka ya faɗa ta ji da zuwa ta ce jika 250 take so ta bata fuska ko da ta shiga ga ta bata fuska ce haba lahiya ta ce jika 250 take so ita tana da lalura kai tsaye ɗauko jika 500 ya bata ta cire jika 250 ta ba tsoho ta ce je magani shikenan ina fata mu ne kaga shi na da izza cewa shi yi kaza shi yi kaza shi yi kaza amma can bai da wata izza to shi Allah babu wurin da za a cewa ga inda za a tabo shi bai da mawtinul quwwa da mawtinul da'af al izzatul kamila ta cika ga Allah subhanahu wataala to wannan zai sa shi zai sa ka ji tsoron Allah subhanahu wataala duk wani wanda zai tinkaho da wani abu in ya tuna da Allah su shi hatara adawa da aka musu zance aka kira su fa amma adun Allah ce fastakbaru fil ardi bighairi al haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce wane ne yafi mu karfi Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da halicce su yafi su karfi da haka duk wani mai takaba da wani mulki ko wani izza ko wasu ƴan uwa ko waye ya tuna da karfin Allah subhanahu wataala shi yasa annabi shu'aib alaihi salam da waɗancan suka ce za su kace shi walau la rahatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum min Allah kun yi ganin mutane na da wato kun yi tsoron jama'a ta ko ƴan uwana da Allah subhanahu wa ta'ala ku ba ku kallon Allah kai yanzu in ka tashi yin saba ma Allah kai baka jin tso ka shi jin tsoron mutane su ganka kana yi da Allah subhanahu wa ta'ala to izza ta Allah ita ce ta cika amma duk wanda ba Allah bane yana da wurin da bai da izza tana yawa wani wuri kana da ita kuma nisbiya ce mai yiwa ta gushi shi yasa wannan ƙaryace ƙaryace da ake yi na zancen Amerika ita ce puissance mondial eh puissance mondial ce ba mu ba su gaba ba amma kuma ba cikakken karfi ne da su ba don akwai dan yaro karami da Allah ya halitta shina nan ya hana musu jin daɗi ko ba haka nan bane sai ka ji ana ce a ai Donald Trump mahaukaci ne ba mahaukaci bane billahi da Donald Trump shi da hankali mu da an zo an ce Jerusalem tana hannun capital ce ta Isra'ila ko ba haka suke faɗa ba an amshi amma an ce Donald Trump bai da hankali shi na banganu wallahi Donald Trump yana da hankali dalili kuma bai kai ma Koriya ta Arewa hari ba akwai yaro dan karami wanda inda Donald Trump mahaukaci na to da ya taba wannan yaro amma tun da bai taba wannan yaro ba wallahi Donald Trump yana da hankali in ko shi na da rashin hankali bismillah an yi ya kalubalanci duniya gaba daya to ina karfin nasu yake to shi yasa dan haka kawai a ja da baya ka ai da Allah duk yadda kaga kai tsagera ne a duniya to ba kai kadai bane tsagera akwai tsageru waɗanda suna nan su suka iya ce ma a'a ba za a yi ba kuma baka isa ba shi yasa su da kansu izza su nisbiya ce ga wuta can tana can tana ci a California so nawa a wannan shekara ina gani ya kai so uku dubban gidaje take ci akwai wanda ya isa ya magana babu sai dai don kafirci su ce catastrophe natural wai kamar canjin yanayi ne ya kawo ta ba su tunawa da Allah subhanahu wataala ina fatan kuna fahimta ta da kyau to ina karfin su yake shi Allah shine adda izzar da babu wanda isa ya taba shi la yusalu amma yaf'al babu wanda isa ya tambayi Allah me yasa kai yi kaza babu lauyan da isa ya ma Allah wannan amma duk shugaban kasa na duniya bai wuce a kai shi kotu wata rana a tambaye shi me yasa kai yi kaza ko yana akan mulki kamar yadda an kai shugaban kasa Kenya ko ko ba akan mulkin yake ba ina fata an fahimce ni to haka dole sai an yi hattara izzan nan ta Allah ce subhanahu wataala man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a kuma yana bada ta ga wanda yaso walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin shi yasa Allah ya ce munafiqai ayabtaghuna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a tana ga Allah don haka in kuna son ƙarfi ƙulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir izza kenan da haka muna kira duk wani mai wani matsayi ko mai wani ilmi ko mai wata jama'a ko mai wata dukiya ko mai wani karatu yayi hattara da cewa zai taba addinin Allah ai hattara wannan duk in mutum yace zai yin yaki da addinin Allah halaka sai ta bayyana kai tsaye ta abin tausayi ne kai wanda zai yaki da Allah ba wai tsoron shi za a jibi ko abin da ya kamata haka a'a abin tausayi ne don shi Allah babu wanda isa in yayi a tambaye shi wala ya khafu uqbaha shi dai na abbai jin tsoron abin da zai biyo baya amma kai kana jin tsoron abin da zai biyo baya komi abinka ka san akwai waɗanda ba su taɓuwa gare ka saboda in ka taɓa su ka taɓa mulkinka kaga ashe ba irin mulkin Allah bane sannan mulkinka yana da iyaka don haka alade da wani abu a yaƙi addini ba a gamawa lafiya Allah na iya ba mutum dama in ya taɓa waɗansu mutane fasikai ko waɗansu mutane azzalumai su zalunci junansu Allah ya bar su su abin ga amma da ka faɗo gonar addini kace zaka yaki da addini to ka za abin ban mamaki cikin yan kwanaki kaɗan sai kaga ka komi ya rikicewa kuna ganin yadda al'amura suke tafiya kuma shugabannin nan kasashe irin su Gaddafi lokacin da Gaddafi yake mulki kowa ya shaida ya kyautata ma yan kasarsa ko ba haka nan bane masallacin ne waɗanda gina a duniya munan ma babban masallacin da muke ji a nan Nijar Gaddafi ya yi shi ko ba haka nan bane amma ka dubi duk irin adalcin da yayi dubi irin yadda aka kare shin kai da baka gina masallaci ko guda ba kuma ka ce zaka yaki da Allah to kai kaka karkon ka zai kasancewa yana da kyau mutum ya duba mawani kakkale ne kuma duk abin da zaka yi Allah ya sani ba ka iya cewa dan kayi wani yare ko kayi wata magana wanda mutane ba su jin faransai ko ko a'a ba mutane ba su gane bane ko malamai ba su gane bane ko kaza ko kaza wannan duk ba magana bace kawai ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairi gare ka izza ta Allah ita ce izza ta karshe kaf kuma baiwa ka zo kai musulunci ta addanci a zabulo a ce a'a mutum ya mutu a yi mishi sallah babu zancen wata sallah ko annabi yayi ma sallah in baka yi imani ba halaka za kai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri Ubay ibn Ubay ibn Salul munafiki ne Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira kuma annabi ya masa sallah wannan bai bai hana shi ba ko an sabke ma Qur'ani dubu bayan mutuwar ka banza ne baka iya kare kanka da irin abin da Allah subhanahu wataala ce don haka mai kamnarka shi na ke ce ma ka kya Allah wallahi tallahi saboda duniya tana jirkita ne irin jirkitar da baka san tsammani ba duk wanda ya fito yayi kaza yayi kaza in Allah ya tashi wulakantar da kai na kasa gare ka yake haudawa saman ka kuma su yi maka wulakanci ba abin da zaka iya yi ka dubi yadda shugabannin kasashe suka kare gibi ministoci da suka kare kalli zamanin jori ina ministocin zamanin jori ina ministocin zamanin kunce ina waye ina waye nan Nijar akwai dan siyasar da yace alqur'ani ya tsufa Allah ya haukatar da shi aka sai da gidan shi kuma yanzu ya koma masallaci ko ba haka ba akwai shugaban kasar da nan Nijar yace zai hana wa'azi aka ce bari yace aka ce za a yi ma addu'a yace ni blande ko ba haka ba ni blande ne yace ba ni ji aka yi masa addu'a sai da ya rube ya rube kuɗin da ya tara suka ƙare sai da aka koma masallacin ne ana neman taimako matar shi ba ta zuwa kusa da shi to don haka mu abin da muke so wa'azin da ake yi cikin ƙasa shine alkhairi shekara nan ana ana wa'azi wani tashi hankali aka yi malamai cewa suke aji tsoron Allah amma baiwa a ce waɗansu za su ba ku tsarin yadda za ku tafi da ƙasashen ku kafiri na bakin teku shina runguma karuwa ya sha giya ya rubuta takarda ya baka ya ci ga abin da zaka yi wannan baka yi aiki da hankalinka ba bai yiwa ka fara suna tsanamu da zama addinin mu a'a addini ana ta yi tun zamanin jori ana wa'azi kun ci gashi nan kun ci ma shi hada kan malamai ce a to ai association islamic muna wa'azi mu babu wani matsala ƙasa tana cikin zaman lafiya amma yaƙi da malamai na Allah shi na ke sawa ƙasa ta rikici kuma ku kalla ku gani gashi nan ƙasashen da aka ce an hana wa'azi zaman lafiya suka yi su turawan zaman lafiya suke da suka hada wa'azin mi suka samu ko ni mu samu ba to amma mu ne da annan da zaman lafiya a ce a kama wani a kama wani sai gaba ta tashi sannan kuma Allah subhanahu wataala amincin da ya baku ya zari dadin da kake son ka ji kuma ba za ka ji ba to dan haka muna kira ayi hattara babu wani abu gaba tsakanin malami da kuma masu mulki ko wani irin mulki ne don malami ba mulki ke ne ba bai neman matsayinka kai adda prise and charge da kai da iyalinka kai adda kuɗaɗe kai adda komai an barka da mulkinka an barka da kuɗinka an barka da komai ka je ka yi amma addinin Allah wallahi a ca ko muna da rai ko mun mutu wallahi an kai yaki da addini sai an walakanta Allah shi muna mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ce lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmihi wal malaa'ikati يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله سيدي شي الله يشهد ينا شهيدا بما أنزل إليك ga abin da Allah subhanahu wataala ya sabkar zuwa gare ka ita lakin in an yi mata shadda tana aiki ne irin aiki na inna ko ba haka ba inna Allah ghafurur rahim kaga tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar to idan anka ce lakinna an gane sai ta zamanto tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar aksi na amalu kana ina fata an fahimce ni to in ta zo lakin to ba ta aiki sai zamanto sunan da zai zo bayan ta mubtada ne ina fata an fahimce ni marfu'i ne an gane ko kamar yadda an ka ce wato لكن الذي لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم رواية أبي جعفر لكن الذين اتقوا ربهم رواية جمهور لكن الذين اتقوا ربهم to ya anka ce lakin alladhina nan sai ya zamanto mansubi ne an gane ni to da yake ismul mawsul mabniyun ne sai bai canza ba an ce lakin alladhina ko lakin alladhina amma anan da an ce lakin Allah za a ce ina fata amince ni walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi amma da ya zamanto dukkan qurra sun karanta shi ne lakin ko ba haka ba sai zaman toto kenan ba ta da shadda ba ta aiki to amma an ka ce lakinillahu saboda wa in sake na niltaqa ya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa haquhu ahaq harafi masu sukuni guda biyu lakin Allah ita ko lamu tana da sukuni sun haɗu ba ce lakin Allah bai sai aka ce faksir ma sabaq sai ka ce lakinillahu sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya shahadu yana shaida bima anzala ilaika game da abin da ya saukar zuwa gare ka, kaga wannan tasliya ce abin da ake nufi da tasliya lalla shi ne ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam in rai sun karyatar da kai, to Allah da ya turo ka shi yana shaida abin da ya saukar zuwa gare ka, ba ta ƙare ba. Wal mala'ikatu wato anzalahu bi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da Alƙur'ani bi ilmihi da ilminsa waɗansu malamai suka ce wato mushtamilan yana kumshe ala ilmihi da ilminsa ko ba haka ba allazi allama ibadahu wanda Allah sanar da bayan shi alqur'ani yana dauke da ilimi wanda an ka sanar da mu don an sanar da mu abin da bamu sani ba allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ina fata an fahimta kenan sai zaman to yana kumshe da ilimin da anka sanar da waɗansu malamai suka ce a'a wato anzalahu bi ilmihi sadiran an ilmihi ya fito ne daga gun ubangiji ta cikakken ilimin Allah Allah ya san da za a sabka shi yayi ne sabkar da shi sannan duk abin da yake da alaka da alqur'ani Allah ya san da shi ko ba haka ba shi yasa ya zabi wanda zai kawo shi cikakke allamahu shadidul quwa sannan kuma sai Allah zaɓi al'amin kenan malamai suka ce wato ja abihil amin wanda ya zo da alƙur'ani shine amintacce shine jibrilu muta'in samma amin nazala bihin ruhul amin zuwa ga wa kuma ya zo da shi zuwa ga amin aminullahi subhanahu wata'ala shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fil baladil amin an sabkar da shi a gari wanda yake amintacce kenan alqur'ani cikin tsari yake cikin kowane lokaci duk abin da yake da alaka da alqur'ani Allah ya sani ina fata an fahimta to kenan sai ya zama to nan bi ilmihi Allah yana da cikakken sani ga duk abin da ya shafi littafin sa ko ko bi ilmihi yana kumshe da ilimin Allah subhanahu wataala kuma dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu sun tabbata ga alqur'ani ina fata an fahimta shi yasa da ya sabkar da shi da cikakken ilmi duk wanda ya ce ba maganar Allah bace to ya kawo irinsa أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله kusanci wa an sabkar da alkur'ani ne cikin ilimin Allah da haka ba yadda za a yi wani dan adam ya kawo musu banna kitabun ne aziz Allah ya ce mabuwayi ya buwayi duk duniya ya buwayi kowa duk wanda ya yaki alkur'ani yana kasa shi yasa turawa duk ilimin su duk technology sun su duk ci gaban su ku dibi alqur'ani ya buwaye su dan mi musulmi suka buwaye su saboda wannan littafin in ba dan shi ba da shi kenan mi zai ya saura ba mu da makamai ba mu da ilimi na duniya ba mu iya yin wani abu amma tsoron alqur'ani suke yi kullum sai su ce ya za mu yi murba musulmi da alqur'ani wa innahu lakitabun aziz ya buwaye kowa duk duniya duk har da kace kai kuskure cikin alqur'ani aziz kenan ba ka cewa ba ka kuskure cikin alqur'ani kariya kake sai dai a ce kuskuren ka yayi karanci muna daukan maka wannan ko ba haka ba amma a ce maka alaran magangaram mai 120 wai mai sabka biyu mai kaza mai kaza duk wannan bai hada sai kai kuskure wata rana su dai shine ake ganin hafizin alqur'ani mafi karfin har da a cikin haramin makka wata rana cikin qul ya ayyuhal kafiruna ya faci yadda ya dawo ta kiya yadda ya dawo ta kiya sai fashe da kuka sai da sai da ya tsaya kuma an kai ta tada shi ya kasa karshe da ya tsaya ya kwantar da hankali sannan ya dawo ya karanta da haka alkur'ani kenan ba ka cewa ba ka yin kuskure cikin alkur'ani duk wanda ya ba gaya ma wannan magana bai gaya ma gaskiya ba ina fata an fahimta kenan kitabul aziz wal mala'ikatu yashhadun mala'iku suna shaida cewa alkur'anin nan daga wajen Allah yake shi ko babban abu wa yake shaida akan shi babban abu sai manya suke shaida shahidallahu annahu la ilaha illa huwa kaga babban abu ne ai wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ba aka sauran bako da suna cikin saboda babban al'amari in ga wato in ana babbaka kusu in ana babbaka giwa ba a jin karin kusu da haka tunda aka kawo waɗannan sunan nan ma ba sai an kawo su ba duk da yake ai ba su kaɗai ne suke shaida ba anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida kenan Allah ya isa zamanto mai shaida malamai suka ce nan babun kin an kawo ta sila ce ta akidi kenan wa kafa Allahu shahida Allah ya isa zama shaida sai an ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa zamanto mai shaida to anan sai mun yi hattara domin masu aqida ta ash'ariyya waɗanda ake cewa ash'ariyya suna kore sifofin Allah ta hanyar irin waɗannan domin suna cewa in an ce Allah yayi magana to ai za a kalli harshe ko kuma lokacin da an ce Allah ya yi magana kenan Allah yana da bukatar waɗansu abubuwa ina fata an fahimce ni to yanzu misali da an ka ce Allah yana ji kenan Allah yana da bukatar wani abu shi ko ghaniyun ne ya wadatu sai suka ce to ba a cewa Allah kawai dai misali ne Allah ya bamu amma Allah ba yana ji bane ba yana gani bane kenan la- wato sami'un bila sam'in basirun bila basrin kamar da suke faɗa domin an ce anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da alkur'ani da ilimin shi sai suka ce ah to ai ilimin shi kenan Allah yana da neman taimako zuwa ga ilimi kenan kenan ba a cewa ilimin Allah kawai dai a ce dai ya ba mu misali ne ba za mu gani ba to ya zai Allah shi mun magana da abinda ba za mu gani ba inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun da a hankalta ne Allah ya saukar da shi da an fahimta to anzalahu bi ilmihi a a shi kanshi ilimin na Allah ba irin yadda kake tunani bane yadda ka san baka san zatin Allah ba baka san sifar Allah ba ko ba haka ba to haka ne ba za ka iya tantance yadda ilimin Allah subhanahu wataala yake ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai ka shaha makanka lahiya sai Allah ce innal ladina kafaru na'am إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا Allah subhanahu wataala ce innal ladina kafaru haqiqa waɗanda na kafirta wa saddu an sabilillah suka kange mutane daga hanyar Allah kaga wato laifi akan laifi ko ba haka ba qad dallu dalalan ba'ida Allah ce hakika sun bata bata mai nisa saboda mabiya in sun ka wato kewaye ka ko da ka gane gaskiya daga baya ba za ka iya dawowa ba da yawan mutane sun san gaskiya amma magoya bayan su suke wa gudu su fita daga bayan su to shi yasa shi yasa Allah ce qad dallu dalalan ba'ida kalima ta dalla dalalan ba'ida malaman har da alqur'ani suka ce bata zo ba a cikin alqur'ani ta cikin suratul nisa'i ta zo ne a wuri hudu kawai in dai ka ji dalalan to sai da zamanto mubina amma ba'ida cikin suratul nisa'i kawai zaka same shi ina fata an fahimce ni wato alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum ضلالا بعيدا كاجي دايا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كوبا هكذا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورس- ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا سي wannan wurin na hudu innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida waɗannan su ne guda hudu suka zo ba'ida duk in baka cikin suratul nisa kan baka ce ba'ida da ka ce ba'ida kai sun dawo da kai baya sai dai in babu alarmumi da suka sa alqur'ani mu karanta aya ta karshe ko
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا Allah subhanahu wataala ce innal ladina kafaru hakika wanda sun ka kafirta wa zalamu suka yi zalunci tana yi wa kafircin shine zaluncin wal kafiruna humuz zalimuna ko ko kafaru suka kafirce wa zalamu suka yi zalunci na daban wanda ba wancan ba lam yakunillahu liyaghfira lahum ay lam yakunillahu muridan liyaghfira lahum Allah bai da niyyar ya gafarta musu wala liyahdiyahum tariqa Allah ba zai shiryar da su ba tariqan hanya tace illa tariqa jahannama sai hanya ta jahannama khalidina fiha abada wadda suna masu dawwama a cikin ta har abada Allah ya tsare mu wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan mai sauki ne ga Allah dan babu wanda yafi karfin Allah ya ce Allah ba zai sashi wuta ba sannan babu wanda zai cewa babu wurin shi a cikin wutar jahannama sai an cika ta makil to a wannan aya kuma da wannan ne waɗansu su ce a'a da an ka ce illa tsariƙa jahannama wannan ke nuna cewa duk wanda akan wata tsariƙa wata jahannama zai su kuma su tsariƙa suka ce Allah ce wa Allah istaqamu ala tsariƙati la asqainahum ma an gada kadu wanda bai tsariƙa ba zai samu rahama Allah ba to wannan bayani ina ganin dole sai sati mai zuwa in Allah samu na cikin masu rayuwa za mu zo mu tattauna kan wannan matsala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh